والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau talata 20 ga watan zulkida hijira tana da 1443 wanda ya dace da 21 ga watan 6 miladiya tana da 2022 za mu shiga darasin fiƙi a littafin risala babun fil imamati wa hukumin imami wal mamumi wannan babi za mu karanta hukuncin limanci da kuma hukuncin shi kan shi limamin da kuma mamu da zai bi limamin sallah wa ummun nasa afdaluhum wa afqahuhum wanda zai wa mutane limanci ya zamo afdaluhum shine mafificin su wajen daraja wa afqahuhum kuma shine mafi fahimtan addini idan aka zo zaben limami a lura da abu biyun nan a sa mutumin da yake kamilalle mai daraja sannan kuma wanda ya fi fahimtan addini wala ta ummul mar'atu mace ba ta limanci wannan a mazhabin kenan na malikiya mace ba ta limanci ga maza ko mata ko yara ko manya kwata kwata mace ba yadda ta wuce gaba ta zama limamiya ba fi faridatin wala nafila ko a farilla ko a nafila la rijalan wala nisa'an ba za ta jagoranci maza ko mata ba wannan shine kaida wa yaqra'u ma'al imami shi mamu zai karatu tare da liman lima yusirru fihi cikin da liman yake koya karatu to mamu zai karatu liman yana yi wala yaqra'u ma'ahu fi ma yajharu fihi ba zai karatu tare da liman a inda liman yake bayyana karatu wannan shine kaida wa man adraka raka'atan wanda ya riski raka'a guda fa aksara ko sama da raka'a guda faqad adraka aljama'a hakika ya riski jam'i amma raka a gudan nan fa sai ya riska da sujadunta gaba daya dan ta yiwu ya zo an fara raka a gudan da shi an yi ruku an dago an yi sujada ɗaya an dago an tafi sujada na biyu haɓo ya zo mar garin zuwa wankewa an gama sallah kaga bai riski ko raka a ɗaya kenan sai ya riski raka a guda da sujadunta gaba daya cif to wannan ya riski ainihin jami'i ko falyaqbi ba'da salamin imami ma fatahu kawai tsarin yadda yake zai rama abin da ya tsere mar ne bayan liman yayi sallama kuma zai in ya zo ramakon ala nahwi ma fa'ala ala nahwi ma fa'ala imamu zai zai rama ne isa irin kwatan kwacin yadda liman ya aikata amma wannan fil qira'ati cikin karatu idan ya samu raka daya idan ya miƙe wajen karatu kamar yanzu ya fara rama ko zai yi raka uku ce ta tsere mara zai rama sai ya karanta fatiha da sura in kamar isha ko magaruba ne a bayyane wa amma fil qiyami wal julusi amma cikin tsayuwa da zama fi'iluhu aikin shi zai zamo ka fi'ilil bani kamar aikin mai gini ne al musalli wa hadawu mai sallah shi kadai in ya zo wajen aikin ruku da sujada ya samu raka ɗaya yanzu in ya tashi ya yi karatu ya yi ruku ya ɗago ya yi sujada biyu kaga ga raka shi ɗaya wannan ta biyu ce sai ya zauna ya tahiya idan ya tashi kuma wajen karatu raka ta biyu ce wannan ya yi ta farko sai ya fatiha da sura a bayyane in kamar isha ce idan ya yi ruku ya ɗago ya yi sujada biyu raka shi ta uku kenan wannan ba zai zauna ba sai ya miƙe idan ya kawo raka a wannan ainihin fatiha kadai ita ce raka an ƙarshe sai ya zauna ya ta ya sallama kaga ya da tsakanin hadisai guda biyu wancan ya ce menene ya rama ko wannan kuma ya ce ya gina to kaga wajen gini din sai mai da shi wajen aikin jiki wajen rama ko mai da shi wajen karatu yawwa amma wannan a mazhabin malikiya kenan akwai mazhabin da suka ce kawai zallan rama ko zai gaba ɗaya kawai in ka tashi in wajen ruku da sujada da komai din ramawa za ka yi kawai kaga mun ɗauki wannan in kai ruku kai sujada ba za ka zauna ba ko za ka miƙe ka ƙara yin ruku da sujada sannan ka zauna sannan ka kawar ka ɗaya in wajen karatu za ka yi fatiha da sura fatiha da sura da fatiha wasu kuma suka ce a kawai ainihin gini zai yi in ka tashi kai fatiha da sura raka'ar ka ta biyu ce kai ruku ka ɗago kai sujada biyu ka zauna ka yi tahiya in ka zauna ka yi tahiya ka samu raka ta biyu ka tashi za ka yi fatiha da sura a'a in ka ta za ka yi fatiha kadai ta biyu ma za ka yi fatiha kadai tunda wancan wancan ta farkon taka ita ce ta farko wannan ita ce ta biyu ta uku da ta hudu fatiha kadai ake yi duk akwai wayannan akwai wannan amma a malikiya su sun hada hadisai guda biyu ne wanda yake a gini da wanda yake a rama sai suka ajiye ramakon wajen karatu ginin kuma wajen aikin jiki sai aka yi jam'i a hadisan guda biyu kenan aha wa man sallawa da wanda ya yi sallah shi kadai falahu yana da dama an yi da ya sake wannan sallan fil jama'ati a cikin jama'a lil fabil fi zalika saboda falala cikin wannan kaga ne yake fil jama'ati kaga wancan shazzi ne kenan in ya samu mutum ɗaya su yi kamar yadda ya zo a iziya sun ce dole sai in wanda za su yi sallan sun kai biyu kai ka zo ka zama kai ne na uku ko kuma jama'a jewa ka zo ka bi amma ka yi sallah kai kadai sai ga wani bai yi sallah ba sai ka ce to bari mu samu falalan jam'i sai mu ce aina falalan jam'i ai kai din sai in ana jam'in ne za ka raba saboda ai kai sallar ta ka takwid ne kai yanzu ba matsayin wannan sallar ita ce kadai sallar ka ba wancan din ma baka bar ta ba kuma wannan din ma za ka yi ta sai ka fawwada wa Allah to tunda haka ne kenan sai in za a yi jam'i ka bi shi yasa yace falahu an yu'ida ko falau an yu'ida fil jama'ati shi kada yayi sallah sai ga mutum ya zo zai sallah zai sallah to in sun hadu suna yi din yanzu ai ba a jami yanzu shine mai da sallan jami shi kuma ya riga yi ta ka gani shine amma akwai kauli wanda ya nuna cewa in ya samu mutum ɗaya ma za su yi ko ajiya ma haka yace amma malamai suka ce wannan kaulin bai da karfi sai in jama'a ne sun kai mutum biyu ko fiye da biyu zai zo ya raba don ya samu wannan falalan jami'i aha illal magriba wahdaha sai dai sallan magaruba ita kadai ita ce ba zai maimaita ta ba ko da ainihin shi kadai yayi kuma ya zo ya gani ana yin jam'i saboda in ya maimaita kaga za ta zama raka shida ita ko magaruba akwai ma'ana na wannan raka ɗaya din ta zama wuturin shi na ainihin yini gaba daya kamar yadda shafa'i da wuturin shi ma wuturin ainihin dare ne gaba daya wa man adraka raka'atan wanda ya riski raka'a guda fa aksara ko sama da raka guda min salatin jama'a daga sallan jam'i fala yu'iduha ba zai sake tafi jama'atin a cikin wasu jam'i daban ya ce bai ga ya ga full bari ya sake babu ba dai ka samu raka ɗaya ba ka samu jam'i wa man lam yudrik illa tashahhuda amma wanda bai riski komai ba a sallah sai ta yan karshe awi sujuda ko kuma sujada kawai ya samu falahu an yu'ida fi jama'atin yana da dama ya sake wannan sallah a cikin wasu jam'i a cikin wasu jama'a kenan warrajulul wahidu mutum shi kadai ma'al imami wannan kuma tsari zai kamana mutum shi kadai za su yi sallah tare da liman da mutum daya to ya kumu an yamini zai tsaya ta gefen daman liman sai dai anan ma an kaje mu dawwala za ka ji ana ba a so su zama daidai ana so liman din ya dan zakuda saboda a bambance limami da mamu eh su biyun dama muke magana in ba in sun kai uku kam dama liman ai a gaba zai tsaya a su biyun muke magana wa yaqumu rajulani mutane guda biyu za su tsaya faksar ko sama da biyu khalfahu a bayan liman fa in kanat imra'atun ma'ahuma idan kuma ya zama da liman da mamun shi guda ɗayan akwai wata mace tare da su to qamat khalfahuma sai ta tsaya a bayan su sai ta tsaya a bayan su wa in kana ma'ahuma rajulun idan kuma ainihin tare da su akwai mutum ɗaya ne misali ga mace ga liman ga mutum ɗaya salla an yaminil imami wato wancan idan mutum biyu ne da liman da mace to shi liman ya yi gaba mutum biyu tsaya bayan liman sannan mace tana bayan shi saboda kullum sahun mata yana bayan na maza nan kuma wa in kana ma'ahu ma rajulun idan tare da su din mutum ɗaya ne salla an yaminil imami da ya salla gefen daman liman ma'ana liman da mutum ɗaya ne to wal salla sai salla a gefen liman a daman liman wal mar'atu khalfahu ma macen kuma sai ta tsaya a bayan shi wannan shine tsari liman da mamun su tsaya a jere ita mace sai ta tsaya a baya na'am wa man salla bi zawjatihi wanda zai salla da matarsa ma kamar kalbahu ta tsaya bayan shi kar a ce a matarsa ce shi jeruwa ko matarsa ce ta koma baya ta tsaya wasabiyu yaro karami da bai balaga ba in salla idan yazo zai salla ma rajulin wahidin tare da wani mutum daya khalfal imami a bayan liman to kama khalfahu su tsaya bayan shi ba za mu ce ai yaron bai balaga ba in ji har yaron in kana sabiyu ya kilo in ji yaron yana da hankali wanda la ya zahabu ba zai tafi wa ya da'u man yasi man yatihu ma'ahu ya bar wanda suka tsaya tare ba misali an zo za a yi sallah ga liman ga mamu guda ɗaya ga yaro to yanzu wannan mamun kaga ka'ida za su jeri da liman ne tun da shi ne balagagge ko Yeah.
to yanzu yaron nan ya za a yi sai mu duba yaron yana da hankali yana da nutsuwa ana sallan ba zai tafi wasan shi ba sai mu ce to su dawo baya liman yayi gaba da yaron da wannan mutumin su tsaya na'am kaga mafumin magana idan ya zama yaron bai da hankali yadda ana cikin sallan ma zai iya tafiya sai mu ce kar su koma baya su jeri da liman sai su sa yaron a gefe in ma ya tafi dai ana nan akan tsari Aha. Wa illa a haka ne? Wal imamun ratibu, limami ratibi, limamin da aka nada shi ne yake jagora kullum na sallah. In sallawa da idan ya zo ya jira jama'a ba su zo ba yi sallah shi kadai, kama makamar jama'ati wannan sallan ya tsaya matsayin jam'i amma a nan fa ba wai da gangan kawai ya yi gaggawa kafin jama'a su zai zo ya yi ba sai idan lokaci ya yi ya jira ba a zo ba kamar yanzu misali an yi ruwa da asuba kai liman ka fito ka jira ka jira ba wanda ya zo sai kai sallah to yanzu wannan sallan ya tsaya matsayin jam'i wayu kurau an karhanta fi kulli masjidin cikin dukkan masallacin da lahu imamun ratibin yake da limami ratibi an karhanta an tujma'a fihi salatu marrataini ay jam'in sallah so biyu a ciki in dai masallaci akwai limami ratibi limami ratibi ya zo da jama'a sun yi sallah ko ya jim- ya jira jama'an ba su zo ba yi sallah to makaruhi ne wasu ma su zo su yi jam'i a cikin masallacin sai dai su fito waje su yi jam'i kuma fa nan ko da limamin ya jasa musu wani lokaci zai limamin wani limamin ne ya ce mu shige mu ce to ai ba dokan liman bane yawwa doka ne na addini ba doka ne shi ma liman din bai da dama yasa a saba wannan doka in dai an riga an yi sallah to makaruhi ne a sake yin jam'i a cikin masallacin ana eh ana yi ah, to da makara makaruhi ne ake yi a cikin garin nan ka je suka idan da sallah lai baka isa ba to kaji ba akwai wallahi baka isa Eh, sosai ma akwai inda ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba a ni akwai wani kwanaki yake gaya min yace wani limami yake gaya musu yake gaya ko limamin uwan shi ne yace ai kar ka yadda mutum ya zo ta karama ya rika ma masallacin ka ko wurdi mutum ya ce kwace ma zai yace gwanda mutum ya zo ya bacci ce shi masallacin sa gwanda ka rika bacci a ciki amma ya ga kana ce kana takara ko kana wurdi yace ai kwace ma zai rani balle a ce an yi sallah kuma ku zo ku ce za ku jami'i in karba da wasa Ah, kwarai.
ba makaru haka ne amma mu nan na yin duk yadda an- an yi sallah ga wannan zo wasu ma da gangan suna aikin sai an gama sallah za su zo kuma su tare jam'i to gaskiya ba kyau a meri masallaci mai allon nan eh an yi lokacin baban su abdullahi sun zabe ku fita ba masallacin temporary ba gaskiya to kaga jan burani shine ake jam'i su biyu ko masallacin tasha ko na kasuwa ko me amma masallacin da yake da limami ai in ka lura akwai rarrabuwan kai a cikin haka in an bar kofa a buɗe ai abubuwa wasu da gangan ma kuma wannan din kun ana yi ana har za a zo lokacin da za a rika tunanin ai wa limamin kuma eh in jama'an ku suka fi na limamin yawa har za a zo matsayin da ma limamin za ku kwashe mar jama'a har ya zo shi da kanshi ma ya zubar da kace a rasa yadda za a yi ko abin ya zama rikici na unguwa da sauransu saboda haka in dai jama'a sun taru sun ayyana mutum ɗaya matsayin limami to wannan mutumin in ya jagoranci masallacin ya yi sallah makaruhi ne a zuwa sake yin jam'i a masallacin aha Mun sallah salatan wanda ya sallaci wata sallah fala ya ummu fiha yawwa ba zai jagoranci wani mutum kuma a wannan sallan ba yanzu misali ka yi sallan ka kai kadai ka fito sai ka ga za a yi jam'i ba mun ce za ka iya bi ba to ka zo a jam'i ba ku yi sallah ba ne eh to sai a akrama kallahu duk yadda za a yi karka shiga saboda in ka shiga din kai ka riga ka yi sallar ka su kuma in sun bi ka ba su da sallah wanda ka yi ko baka sake ba za mu ce dama ka yi amma duk wanda ya bi wannan din ba shi da sallah saboda shi din ba a san matsayin wannan sallan a wurinsa ba kaga ka'idar malikiya mai farilla ba zai yi mai nafila ba wannan ko za ta iya zama nafila an ta zama nafila shi ko mai farilla kaga ba zai yi ba saboda haka ba zai jagoranci ko ba zai limanci ga wani mutum fiye a cikin wannan sallar ba sai dai kawai wani ya wuce shi ya bi na'am wai za su hal imamu idan liman ya yi rafkanuwa wasa jada lisawihi kuma ya yi sujada domin rafkanuwar tashi fal- fal wani kimiyya falyattabi'uhu man lam yashu ma'ahu mimman khalfahu wanda bai rafkanuwan tare da shi ba ma daga wanda yake bayan shi dole ya bi shi yanzu misali ana sallah ne da aka yi raka biyu sai limami ya miƙe bayan ya miƙe ku kuma ku zauna ku ce subhanallah subhanallah sai ya dawo to yanzu da ya dawo an miƙe sallar shi ba ta ɓaci ba zai sujada ba a ko to ku da kuka miƙe ba ku zauna ba ma an za a yi ba a din dole tare za a yi da ku na'am tunda dirrab kanuwan liman ya kama mamu aha wa in lam yasu ma'ahu min man kalfa ko da bi rafkanuwan tare da shi ba daga wanda suke bayan shi kai ko mutum bai halarci rafkanuwan ba ma abin ya faru a raka ta farko ne kai ka zo ka samu raka ta karshe dole wannan rafkanuwan ya shafe ka tunda ka riga ka jona a cikin wannan sallah na'am wala yarfau ahadun ra'asahu kar wani mutum ya dago kan shi qablal imami kafin liman kar wani mutum ana sallah ya dago kan shi kan liman ya dago kaga yanzu anan yana magana akan cewa in ainihin sujada ya kama liman ya kama mamu kaga da za a kasta kuma in sujada ya kama mamu bai kama shi ba liman ya dauke mai kana bin liman duk abin da za a ce kaddar in kai kadai ne ko kai ne liman in ka aikata kabli ko ba zai kama ka in liman kake bi ya kama ka ta bi ainihin ka shiga eh, jama'an liman shikenan wannan liman ya dauke mu na'am kar wani ya dago kanshi kafin liman ya dago wala yaf'alu illa ba'da fili kar mutum ya aikata komai sai bayan aikatawan liman tun da dama tun farko ma kai alƙawarin iktida'an bil imam ko zan yi koyi da liman shi ko ka'idan koyi shine in ka gani an yi kai na'am wa yamtatihu ba'dahu ya bude sallan bayan liman bayan liman yayi kabbaran harama shi ma yi wa yaqumu min istataini ba'dahu ya miƙe a bada qiyami ya miƙe daga raka biyu bayan liman ya miƙe wa yusallimu ba'da salami ya sallama bayan sallaman liman dama abu biyun nan sune in mutum ya riga liman ko suka yi tare da liman ko suka yi tsere da liman za mu ce ba shi da sallah na'am a gani dan tsarin wajen kabbaran harma ko sallama dole ne sai liman ya gama sannan ka fara idan kan liman ya yi kai da gangan baka da sallah idan kuka yi tare da liman shi ma baka da sallah idan kuka yi tsere da liman yana assalamu kace assalamu alaikum alaikum ka gani yana farawa kai ma ka fara ya cike ka cike zamu ce nan ma baka da sallah sai idan yadda ake so sai ya gama cif sannan kai ka fari taka ka gama yawwa to shine yace kar ya aikata wani aiki sai bayan aikatawan liman to amma guda biyun nan wajen kabbaran harama da sallama wannan idan mutum ya riga liman ko suka yi tare sallah ta ɓaci wa ma siwa zalika amma abin da ya waninci wa'annan da aka irgo wa wasiyun ya halatta an ya falo ya aikata shi ma'ahu tare da liman dan sun yi tare da liman banda sallama banda kabbara harama sauran aikin dan mutum ya yi tare da liman ba komai sallar shi ba ta ɓaci ba wa ba da hu amma da zai bari sai bayan liman ya aikata ya aikata a hasan wannan shine mafi kyau wa kullu sahwi dukkan rabkan waje sa wasu suke cewa wai amma mu da suke bin liman akwai wan liman akwai abokin liman akwai kanin liman to kanin liman shine mai sallah wanda komai sai liman ya zai yi amma abokin liman masu yi tare in yayi kabbara harama ko sallama bai da sallah balle kuma wan liman wanda komai ya wuce gaban limamin yake yi wa kullu sahawin dukkan rafkanuwan da sahagul mamumu mamu yayi rafkanuwan fal imam ya milu liman ya dauke mar aha anhu ga bari shi illa raka'atan sai dai in raka'a guda ya bari wannan liman bai da ainihin gaman da zai iya dauke mar raka'a aw sajdatan ko sujada guda aw takbiratul ihrami ko kabara harama aw salamu ko sallama aw itiqada niyyati faridati ko ya mance udire niyyan farillan sallah ma'ana wa'annan abubuwan na farillai na ainihi wanda wani ba zai dauke wani ba idan mutum ya bari a sallah liman ba zai dauke masa ba wai za sallama imamu idan liman ya yi sallama fala ya subutu ba da salamihi kar ya tabbata bayan sallaman shi a yadda yake waliyan sarif ya juya saboda in wani ya zo zai zaci sallah ba ta kare ba kaga za a bata mai lokaci liman yana gama sallah ya juya yadda duk wanda ya zo ya san sallah ta kare illa an yakuna fi mahallihi sai dai dama a gurin da yake ne aka zo aka ta da sahu fa zalika wasin ya halatta ya dan kasa tumatirin shi ko ya dan bello yana siyarwa akan sallahin shi aka zo aka yi sahu ya tashi ana yin sallama ya ci gaba da kore kudin shi ya halatta ba sai ya juyo ba tunda dama a inda yake ne aka yi sallan ba wai gurin ainihin limami ya zo ya tsaya ba ilmu indallah ya Allah